العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك يا أمام السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na muna asabar sha ɗaya ne yago sha ɗaya ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 447 wanda dace da 28 ga watan biyu miladiya 2026 ci gaba da karatu muna tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci na mai albarka masallacin sha'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya ya kare mana dukkanin garurukanmu gaba ɗaya a musamman arewacin najeriya idan ba a manta ba jiya mun tsaya ne ƙarshen aya ta 90 daidai yau za mu tashi a farkon aya ta 91 cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya za mu shiga karatu kai tsaye wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah na'am bismillahir rahmanir rahim والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wallati ahsanar farjaha ka ba da labarin wannan matar wacce ta kiyaye farjinta daga zina fanafakhna fiha min ruhina sai muka yi busa fiha a cikinta min ruhina daga ruhinmu wasu malamai suka ce shine busan da mala'ika jibrilu ya yi ya zamo dalilin ɗaukan cikinta wasu malamai suka ce a ai ko mala'ika jibrilu da aka yi shine ake nufi ko ma dai menene duka biyu sun faru Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa fa nafakhna fiha min ruhina sai muka yi busa a cikinta min ruhina daga ruhinmu Allah ya ce wa ja'alnaha sai muka sanya ta ita wannan matar wa banaha da ɗanta ayatan aya lil alamin ga talikai malamai suka ce anan idan mutum na fahimtar larabci an ce waje ha wa bana ha kaga mutum biyu ne sai aka ce aya madadin ayatai ne ayoyi guda biyu wannan allah ya faɗi irin shi a cikin suratul mu'minun ya ce wa laƙar atina musar kitaba la'allahum yahtadun wa ja'alna bana maryama wa ummahu aya wa awainahuma ila rabotin zati qararin ma'in to kaga anan ma na bara maryama muka sanya ɗan maryamu wa ummahu da mahaifiyarsa aya madadin ayace ne ina fata an gane sai malamai suka ce kowanne daga cikinsu aya ne irin wannan kuma yana faruwa cikin alkur'ani mai girma a ambaci ababe guda biyu sai a kawo kuma ainihin lafazi da mufrad na mutum ɗaya idan ka ɗauki misalai a ƙur'ani suna nan da yawa a cikin suratu an-nisa Allah ce tilka hududullah ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله كاغا الله ورسوله ga manzon Allah zaka ce wa ta'adda hududahu madadin hududahuma haka nan a cikin suratu at-tauba yace wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu madadin an yurduhuma in kanu mu'minin akwai ire-iren sa Qur'ani da yawa malamai suka ce ire-iren waɗannan suka zo ana kaddara cewa kawai wannan lamiri guda ɗayan yana wakiltan kowanne ne a zaman kanshi ai wa ja'alna bana maryama aya wa ummuhu aya ina fata an gane haka nan ma wa ja'alnaha ayatan wa ibnaha ayatan babu cin karo a ciki alqur'ani yana da balaga da fasahan zance wanda ya wuce tunanin mai tunani ko kuma larabcin mai larabci ko balagan mai balaga larabci ne min indillahi e yake cewa wa shi alƙur'anin ya zo ne daga wurinmu innal ladhina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid kaga alqur'anin ya zo ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuskure bai shigan qur'ani ta gaba ko ta baya Allah ya riga ya bashi kariya da tsari to wannan nana Maryam anan Allah sai dunkule magananta kuma in ka dubi alqur'ani mai girma galibi Allah idan ya kawo kissan annabi Zakariya da matarsa da annabi Yahaya sai kaga ya biyo baya da labarin nana Maryamu da annabi Isa haka yake a cikin Ali Imran haka yake a cikin suratul Maryam to anan da Allah ce wallati ahsanal farjaha wannan da ta kiyaye farjinta nana maryam tun da ta tashi ta tashi ne a mai tarbiyya mai kuma addini shi yasa ma hasali ta tare a baitul maqdis tana ta ibada ba abin da take kawai sai bautan Allah ta zama batul batul shine wanda yanke ba zai aure ba shi yasa ake kiran Fatima da batula ko kuma ya zama mai yawan ibada yana ɗaukan kowanne to ita mai yawan ibada ce kuma ta yanke shawaran ita ba za ta yi aure ba Allah subhanahu wa ta'ala ashe ya tanade ta ne kawai don ta zamo aya ta zamo ayan da tarihin duniya kuma bai taba ganin irin shi ba a ce mace ta yi ciki ta haihu ba tare da miji ba ba tare da saduwa na ɗa namiji ba wannan aya ne wanda ya sarrafa wannan shine fa'alun lima yuridu ya khaliqu ma yasha'u yana halittar abin da ya ga dama shi yasa a lokacin da nana maryam tun lokacin da aka haife ta abin mamaki ya fara faruwa game da ita ita mahaifiyar ta yi wa Allah alkawari ya Allah ka bani ɗa zan ba da shi muharraran ya zamo na ‘yantar da shi don hidiman baitul maqdis Allah sai ba ta ƙyamace madadin ɗa namijin da take roƙon Allah ya bata bayan an haifina na maryam sai zanto mahaifinta ya rasu sai ɗaliban mahaifin kowa ya ce shi zai ɗauki renonta sai zanto ana jayayya aka ce to a ji a yi ƙuri'a sai zaman ƙuri'an kuma mai abin mamaki alƙalami ka san gamba idan ka yi karatun allo aka ce gamba za a ɗauka a je bakin teku kowa ya wurga nashi cikin teku wanda nashi ya tsaya shi zai ɗauki na da to ya gamba zai tsaya a cikin ruwa ina fata an gane allah ne musu ilhama kawai haka kuma aka je aka yi kowa ya jefa nashi ruwa sai tafi da shi kowa ya jefa nashi ruwa sai tafi da shi annabi zakariya yana jefa nashi kawai sai ya tsaya cak yadda ka san ka jefa kibiya a ainihin kan laka irin ta tsaya din nan haka shi ma tsaya cak yadda ka san ba a cikin ruwa aka jefa shi ba shine Allah yake ba wa annabi labari yace zalika min anba'il gaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakful maryam wa ma kunta ladaihim idh yaqtasimuna yace wannan labarin gaibu ne muke maka wahayin shi baka wurin a lokacin da suke jefa alƙalamansu a cikin teku ana takarar wa zai ɗauki renon na na maryam ba ka wurin lokacin da suke ta husuma da juna wannan labari ne na gaibu kamar da faɗa cikin suratu al-hudu a cikin suratu hud da ya bada labarin annabi nuhu ya ce zalika min an ba'il gaibi nuhi ha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin wannan labari ne na gaibu da muke maka wahayin shi baka sani ba kai ko mutanenka kafin na maka wahayi din to kaga shi sa labarin da annabi ya bayar a hadisi ko labarin da qur'ani ya bayar labari ne gaskiya ne ɗari bisa ɗari saboda me masanin gaibu ne ke bada labari babu kuskure cikin labarin Allah to na Maryam annabi Zakariya sai ya zamto yayi nasara a wannan ƙuri'a da aka yi sai ya ɗauki renon na Maryam to tun da ya ɗauke ta yake ta ganin abin mamaki to ƙarshe wata ran ta fita bayan gari kawai ta je tana wanka sai mala'ika bayyana a gabanta mala'ika jibril kawai sai ta ga mutum a gabanta ta ce a'udhu billahi min a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ina neman tsarin Allah da kai in dai ka kasance mai takawa ne ka bar wurin nan sai ce inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulamin zakiya ni manzo ne daga wurin ubangijinki Allah ne ya turo ni na zo na baki kyautan ɗa kuma tsarkakaki ta ce an na ya kuni li gulamun walam yin sassani basharun walam aku bagiya ta ce zan samu ɗa ni ba karuwa ba kuma babu namijin da ya taɓa saduwa da ni ko da ta hanyar aure ni ban taɓa aure ba ni ba karuwa ba ƙala kazaliki ƙala rabbuki huwa alayya hayyinu ni fa kawai ɗan saƙo ne haka ubangijin ke ce iya abin da ya faɗa kenan a can cikin ali imrana kuma ƙalan anna ya kunu li waladun walam yamsasni basharun ya zan samu ɗa namiji bai sadu da ni ba ƙala kazaliki lahu ya khluqu ma yasha'u haka ubangiji ke halitta abin da ya ga dama idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu idan ubangiji ya ga daman abu ya faru kawai sai ya ce kun suka ce kafin wannan nu'aran kamata dauri abun ya faru na fata an gane kun fayakunu kenan shi yasa ake ba da wuridin kun fayakunu amma masu kun fayakunu da za su mana akan tinubu da sun kyauta amma ba sa yi a cikin Allahumma amin a cikin suratu Maryam sai ce wal naj'alahu ayatan wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya ai za mu halicce shi ne ta wannan hanyar dan ya zamo aya kaga wannan din kenan sai Allah ya ce wa kana amran maqdiya an fariga an gama kawai ki ja baki ki shiru yanzu ba shawaran ki ake nema ba Allah ya ce fahamalahu a take kawai sai ta dauki yasa aka kawo fa'ul suna gama tattaunawa da mala'ika jibrilu kawai ta samu ciki fahamalarhu kawai sai ta dau ciki ta shiga cikin damuwan da taba tsintan kanta ba saboda damuwan da take shine ya za ta koma gari ta gaya mutane an santa ustaziya waliya ce dama ustazan nan duk makareta ne in ji 'yan duniya to abin da take tsoro kenan tana cikin wannan bakin cikin sai ɗan sai mata magana an haife shi kenan ana aihuwa ya ce Allah ta hazani baba ta karki bakin ciki ƙarji alake rabu kita da sariya ya yi mata maganar da zai kwantar mata da hankali ya ce hasali ma in kin shiga gari duk wanda ya tambaye ki ce ba kya magana ki nuna ne ke ku tambayi wannan ai ba taba ganin bala'i irin wannan ba ko ba haka ba ya ce fa'in ma turiyan na minal bashari ahadan faƙuli inni na zartulun rahamani sauman fala'u kallima lewa insiya na yi bakance na azumin magana yau ba zan yi magana da kowa ba ya ke ‘yar uwar haruna haka suka ce mata ya ukta harun ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kana tummuki bagiya a karatun allo an gane ko wa ma kana ummuki bagiya sai suka abu uku suka gaya mata na farko ba su faɗi sunan babanta ba sai suka kira annabi haruna don a girmama abu yan uwar haruna na farko kenan irin ita fa daga babban gida take yan uwan annabi haruna ne yayan annabi musa ma kana abokin ra'a sau'in mu dai a sanin mu babanki mutumin kirki ne wa ma kanar umuki bagiya babarki ko ba karo bace ba to nan me suke nufi kaga suna tuhumanta kenan ta yi zina a ina ce ka samu ɗa fasharar ilaihi ta ce ku tambaye shi kaga daga nan kowa ta goge masa hadda fasharar ilaihi kalu kai fa kallimu man kana fil madi sabiya ya zaki ce mu magana da yaron da ke cikin tsumman goyo qala inni abdullahi sai bude baki fara magana sai gashi ana darewa kala inni abdullahi aini bawan Allah ne kaga daga nan ya gama da su duk wani zargin da ake mata ya goge wannan zargin an koma na al'ajabin jariri na magana lalle wannan ba dan zina bane ba dan al'ajabin ya wuce inda suke tunani shine Allah yake cewa to faruwan wannan mun sanya na na Maryam da ɗanta gaba ɗayan su ayoyi ne lil alamin ga talikai kuma babban ayan shine suka zamo jarrabawa waɗansu suka imani da mu'jiza da al'amarin Allah subhanahu wataala suka ƙara imani da shi suka ƙara girmama Allah suka ce kai ai wannan dan Allah ne kaga jarrabawa kenan Allah sai jarrabi duniya da mutane sun kashi uku ne dangane da Annabi Isa kashi na farko musulmai suka ce Annabi Isa wani abun mamaki ne da Allah ya halitta wal nas'alahu ayatan dama Allah ce aya ne babu ta sama aya ce suka ja baki suka shiru suka ce samina watsana kashi na uku kashi na biyu yahudawa suka ce mazinaciya ce dan kuma dan zina ne haka suke har yau wannan shi na aqidan yahudawa yasa duk mutumin da ke tunanin wai ba yahudi zai taimaki kirista wallahi ƙarya ne in ka zauna da yahudawa sun fi ganin darajar musulmi akan kirista ta da su suna ganin musulmi na kan aƙida mai kyau kwamfiyatin kiristoci saboda sun ce mun tarayya da kurin imani da allah guda ɗaya da annabi isa mai annabi musa annabi ne amma waɗannan kuma sun ce allah na da ɗa bai hude bai da wannan abin ba sai suka ce ai allah na kuma ɗan shege ne kun kwanci wani abin da kyau shi yasa suke ganin kiristoci ba su da hankali dole shi na aƙidan bai hude amma sukan ɓoye ne saboda siyasan duniya shi yasa ko da a falastin idan suna kai hari ba ruwansu da coci ko masallaci kowanne bombin ɗin shi suke shi yasa aka ce inda donald trump da gaske zai kare kiristoci ya fara kare kiristocin larabawa tukunna wannan netanyahu ke kashe su ina fata an gane kaga sun fara kai hari iran a yau to wannan harin iran da suke kaiwa kowa da irin tunanin shi akai babban abin da ni zan jawo musulmai hankali game da wannan rikicin shine isra'ila da kuke gani ba iran ne kaɗai target ɗinta ba idan har suka yi nasara suka gama da iran next target ɗinsu turkiya ne idan sun gama da turkiya pakistan za su yi idan suka yi nasara kan pakistan saudi arabia ne wannan shine al'amarin saboda sun ce akwai yankunan haibar inda yahudawan banu ƙureza da banu da wadda suka zauna ai asali wurin nasu ne da yankin saina na misira da golan haid da ke wane ne syria duk wanda he sun dawo da su kasan isra'ila da wani yanki na iraki duk allah ne ba su wannan wurin lokacin annabi musa to za su yaƙi saudiya su kwace filin kakanninsu su yaƙi misira su yaƙi siriya su yaƙi iraki su ƙara faɗaɗa suna da map da suka yi sai sun cimma wannan map ɗin to idan kana kallon iran in shi'a ne yanzu ita ba ruwansu da shi'a da iran take da shi a iran barazana ne a wurinsu kai na kake kallon abin ta hanyar maganin shi'a su ba ta wannan hanyar suke kallo ba kun fahimci abin da kyau in kuma har suka yi nasara kan iran to wallahi turkiya za su yi saboda turkiya ma barazana ne a wurinsu idan suka yi nasara kan turkiya duk duniya ba ƙasar musulmin da ke da nukiliya sai pakistan duk duniya gaba ɗaya sai sun lalata nukiliyan pakistan da sun gama da pakistan laraba hakan dama shi kenan yan uwanmu ne ba su da komai sai cin kaza da shayi shi ne gaskiyar magana mu kuma na karɓan kebura kun fahimci abin da kyau ba su yi shirin yaƙi ba laraba yana ɗan afirka ma bai shirya wa yaƙi ba to shi yasa muna addu'an Netanyahu da Trump Allah lalata shirinsu Allah ya tarwatsa su kada Allah ya ba su nasara akan wannan mummunan shirin nasu duk wanda ke goyon bayansu daga cikin munafukan musulmai Allah ka ɗau matakin gaggawa a kansu don munafukan musulmai ke taimaka musu su suke ba su bayanan sirri ana ba su kuɗi shikenan fa a baka kuɗi sai mi ka shekara saba'in tamanin ka mutu in ma kayi wannan shekarun kenan Allah ya ce wallati ahsan farjaha fa nafakhna fiha min ruhina wa ja'alna ha ibnaha ayatan lil alamin nana maryam dai aya ce danta ma aya ne lil alamin ga talikai kashi na uku sune kiristoci da suka ce ita din tana da wani matsayi na musamman dan nata kuma shi ma ainihin Allah ne ko dan Allah ne to duk waɗannan halaka ne a wurin musulmai duk abin da ya faru na mu'jiza ko halittar annabi adamu ko halittar annabi isa ko halittar na hawawu yana cikin idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu inna ma qawluna idza aradnahu an naqula lahu kun fayakunu wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yishirkuna ko ko yasifuna ni aramma a takaice dai shirkuna to waɗannan ayoyin za ka kalla sai ka sallama wa Allah yana da ikon yin komai a lokacin da ya ga dama ta yadda ya ga dama ba tare da ya kwaikwaya a wani wuni ba ko ba tare da yin wannan ɗin babu kima a ciki ba sai Allah ya ce ne
واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna hadhihi ummatukum lallai wannan addinin ku ne, ummatan wahidatan addini guda ɗaya wa ana rabbukum fa'budun ni kuma ni ne Ubangiji ko ku bauta mini. Kisa kalman umma takan zo da ma'anoni da yawa a larabci. Kalman umma takan zo tana nufin addini ko aƙida. Kalman umma takan zo tana nufin zamani. kalman umma takan zo tana nufin kuma taron mutane taron jama'a ina fata an gane a ƙur'ani duka ire-iren waɗannan sun zo allah ya faɗa yake cewa dangane da kalman umma da take nuna cewa ana nufin addini ko ana nufin aƙida ya ce a waƙalu lau sha'ar rahamanu ma'abannahum malahum bi zalika min ilmin in hum illa yakhrusuna har zuwa inda yake cewa بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون نفرقو كنا sai na biyu kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhiri illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna shine na biyu daga nan sai kan izu kulawloji tukum bi ahadi ko kuma qala awloji tukum bi ahada yawwa to wannan kalman umma ana tana nufin aqida inna wajadna aba'ana ala ummatin ai mun samu iyayenmu akan wata aqida ko akan wani addini wa inna ala atharihim mutaduna ko muqtaduna a gaba haka a wannan wurin inna hadhihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan addinin ku ne addini guda daya ku aqidar ku ce aqida guda daya wa ana rabbukum ni ne ubangijinku ni kadai kwaya daya fa'budun ku ainihin bauta mini a can kuma cikin suratul mu'minuna ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun to ire-iren wannan kalman umma tana nufin aqida ko tana nufin addini da Allah ba da labarin annabawa kala kala tunda muka fara har zuwa nan yace inna hadhihi ummatukum duk annabawan nan da kuke gani kaf abinda suke kai addini ne irin naku ummatan wahida addini guda ɗaya ba wani bambanci tauhidin iri ɗaya ne babu wani annabin da ya zo da sabon tauhidi duk annabin da ya zo babban abin da yake tabbatarwa shine la ilaha illallah duk wani annabi da ya zo Allah ya faɗa cewa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibu at-taghut mun aiko da annabi cikin kowane generation cikin kowace al'umma babban sakon da suka zo da shi an ibudullaha wajtanibu at-taghut to ka kalmar umma anan tana nufin al'umma yau mana da kulla imamin bi unasihim haka nan kuma kalmar umma takan zo tana nufin ainihin zamani ya zo cikin suratu yusuf wadda kana ba da ummatin ana unabbikum bi tawilihi fa arsiluna ai wadda kana ba da ummatin ai ba da zamanin tawilin to kalmar umma takan zo da ma'ana da yawa amma dai ana abin da take nufi shine aqida ko kuma addini duk addini gaba ɗaya na musulunci iri ɗaya ne shari'a ne ke shan bamban da dokoki amma tauhidin iri ɗaya ne babu bambanci tun daga kan annabi adamu da annabi nuhu farkon manzo har zuwa annabin ƙarshe alaihi musallatu wassalam aqidan su addinin su guda ɗaya ne shine ma'anar wa inna hadhihi ummatukum lalle wannan addinin ku ne ummatan wahida addini guda ɗaya wa ana rabbukum ko ni ne ubangijin ni kadai fa'buduni ku bauta mini ni kadai kar ku bauta wa kowa Allah sai ce wata ƙatta'u amrahun bainahu sai suka dinga rarraba al'amarinsu tsakaninsu da juna wannan ya ɗauki yahudanci wannan ya ɗauki kiristanci wannan ya ɗauki maguzanci wannan budda wannan hindu wannan kaza wannan kaza wata ƙatta'u amrahun bainahu suka dinga gutsutsur al'amarin addini tsakaninsu da juna Allah ce kowa ya abin da ya ga dama kullun ilaina raji'una gaba ɗaya kaf za ku dawo wurina kowa ya abin da ya ga dama Allah ce bai dame shi ba kullun kowane ɗaya daga cikinku raji'una za ku dawo ku same ni inna rabbaka labil mirsad ubangiji na nan amma dakata yana jiran kowa ka gama gudunka sai ka je ka samu mutuwa a wurin aka ce dama wa lokacin da kake guduwa wa mutuwa wannan gudun da kake dama tana gaba tana jiran ka kana ƙara zuwa wurin ta ne shine ma'anan inna rabbaka labil mirsadi Allah sai ya ce faman ya amal min salihati duk wanda ya aiki na gari duk wanda ya aiki na kwarai wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah fala kufran lisai ba za a hana masa ladan aikin shi ba ba za a yi masa musu ba duk abin da ya ba za a rage masa ba koda da kwayan zarra wa inna lahu katibuna lalle muka masu rubuta aikin da kuka yi ne lalle mu ne masu rubuta ba in ji Allah duk abin da Allah ya rubuta wannan tawadan akwai ruwan da zai wanke ta babu shine wa inna lahu katibuna lalle mu masu rubutawa ne Allah ya kawo ismul fa'il bai ce ba a za mu rubuta ya ce mu masu rubutawa ne saboda karfafa zance Allah na tabbatar da cewa duk wanda ya aiki na gari an rubuta shi ba wanda zai goge shi amma aiki in kai na sabo akwai yiwuwar ka yi sigifari a goge ina fata an gane ke sa wurin aiki na gari ne yace wa inna lahu katibuna duk aiki na gari ba a goge shi sai da irin da kai Allah faɗa cikin alkur'ani mai girma Ali Imrana yace laysu sawa'an min ahadil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-layli wa hum yasjuduna yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin yace ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu wallahu alimun bil muttaqin yace duk aikin da suka yi na kwarai wa ma yaf'alu min khairin duk aikin da suka aikata na alkhairi karami ne ko babba falan yukfaruhu ba za a hana su ladan shi ba wallahu alimun bil muttaqin Allah shine masani dangane masu tsoron shi dangane da masu kiyaye dokokin shi Allah ya ce faman ya'mal min salihati duk wanda ya aiki na gari fala wa huwa mu'minun yana mai imani dama ka'idan aiki na gari shine a samu ikilasi shine ma'anar wa huwa mu'minun duk aikin da kai na gari babu ikilasi babu lada inda ake zamewa kenan duk lokacin da za ka yi wani aiki don Allah ya baka lada to Allah ka yi shi don Allah akwai wanda fa shi in zai yi aiki ma kawai don lada ne ba zai yi ba ban gane ko kun gane ba a shi yana so ne idan ya yi duniya ta ji labari to shi kuma aiki kakan yi ne duniya ta ji labari in ba kai ka nema ba to nan babu komai amma wani zai samu a sharaɗi ina fata an gane in ba a yi wannan ba to shi ba zai yi ba ke sa za ka idan aka zo da wani aikin alkhairin da in yi ma ba za a ji ba sai ce ba zai yi ba a ya fi so je inda kaga an zo ana ba da zakka ga 'yan social media dan Allah sabon wulakanci a zo a tara malamai a masallaci ana raba musu kuɗi ana ɗaukar sa facebook wannan ba ƙaramin rashin mutunci ba ne su masu yin basu kyauta ba masu zuwa karɓar su ma basu kyauta ba shi ne gaskiyar magana na gani a nan garin na gani a kumo na gani a ina ne an kawo wani sabon bidi a wannan azumi ya ce dubu biyu ne akwai inda ake bayarwa da yawa an gane ku akwai inda na ga an bada mai kauri har dubu ɗari ɗari amma kuma ga hotunan sa social media mutane masu mutunci wallahi an ɗauke su an yada to me amfani wannan abu ya kamata su da suke gun su ce ba wanda ya sai ɗauke mu daga cikin sharaɗin karɓar mu shine kar wani ya ɗauke hoton mu amma dan me zaka ba mutum abu wa kana yaɗa shi a social media wane wane wane ya raba malamai kaza wannan ba karamin bala'i bane ba kuma dole a gaya juna gaskiya masu bayarwa a gaya musu masu zuwa karma a gaya musu suna zubar da mutuncin addini su ma shi ne gaskiyar magana kuma na ga daga kowane bangare kowane bangare na gani na ga yan izalin jos na ga na kaduna na ga yan salafiya na ga yan tijjaniya na ga yan gargajiya kowa na wajen ka kan shiga bala'i kenan kowa na wuri dan dun na san mutanen kun fahimci abin da kyau to kuma su wakilan Allah da manzo ne duk abin da zai taba image na addini dole a kare shi sannan yin wannan yana ƙara ba maɓarnata dama su ci gaba akwai kamata ku ce musu wannan abin babu kyau haramun ne kuma ya ɓata ladan aikin da kake imma honorable ne imma alhaji ne imma wa distinguish ne ko gurgu ne ko ma menene Allah sauwake Allah da ya ce wa inna lahu katibuna idan za ka yi abu dan Allah ya rubuta to ya sa sharɗi wa huwa mu'minun ka yi shi dan Allah idan kai ba dan Allah ba shikenan abin aikin ya baci Allah kiyaye sai Allah ce وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون Allah ce wa haramun haramun ne ala ƙaryatin akan wata al'umma kusan mun ce ƙaryatin Allah na kawo shi yana nufin mutanen alƙarya Allah sai ce alƙarya yana nufin mutanen shi yasa a cikin suratu Yusuf suka ce was'alal qaryata allati kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha wa inna lasadiquna suka ce annabi yaqub ka tambayi alƙarya ai ka tambayi mutanen alƙarya to nan ma wa haramun ala qaryatin haramun ne akan wata al'umma ahlaknaha da muka dammara ta muka halakar da ita annahum la yarji'una cewa za su dawo duniya ina sun tafi kenan duk al'umman da Allah ya halakar har abadan ba za su dawo ba shine annahum la yarji'una an yi al'ummomi daban-daban zamuna daban-daban masu karfin fada aji masu karfin iko amma sun zama tarihi kuma ba za su taba dawowa ba shine wa haramu ala qaratin ahlaknaha annahum la yarji'una koda wani mutum ne wanda ya kai ya ji da isa in Allah halakar da shi ya tafi kenan ba zai dawo ba shine wa haramun alaƙaratin halaknaha haramun ne akan kowace alƙarya da muka halakar da ita abdullahi bin abbas ya ce wajaba ƙadaran ne maƙaduran ko muƙaddaran anna ahla kulli ƙaryatin ahalaku annahum la yarji'una ila duniya matukar Allah halakar da su ba za su dawo duniya ba su zamo tarihi kenan wannan kuma gargadi ne ga duk wani mai ji da kanshi wato nasiha ne ga duk wanda yake fankama yake takama yana ga yafi karfin kowa to ya sani an yi al'ummomi da an halakar da su al'umma gaba ɗaya ma Allah ya batar da ita a ban kasa ta zama tarihi kuma ko a wannan zamanin an yi kaga an ce an samu wani matsala ko wani girgizan ƙasa ko an samu ambaliyar ruwa ta halakar da wani gari gaba ɗayan shi da aka yi a indonesia cikin 2006 kaga abin da ya faru musamman a wannan na teku akwai kabilar da gaba ɗaya kabilar ta bata musamman unesco suka ce suna neman in akwai ɗan wannan ƙabilan da yake wata ƙasa ko yake wani gari a kawo shi za a na biyan shi dala dubu kaza duk wata ya koya wani wannan yaren don kar yaren ya bata united nation ba ta yadda yaren ya bata ba man gada ko kun gane ba idan allah kuma ya ce yaren ya bata ba united nation ta ce dole sai an ceto wannan yaren to allah yana iya halakar da al'umma lokaci ɗaya a yi girgizan ƙasa ka je mutum dubu ɗari shida sun mutu irin a turkiya da aka yi kwanan nan to kaga wannan mutum dubu ɗari shidan da suka tafi an da humla ji'una har abada ba za su dawo ba sun zamo tarihi a lokaci da allah kashe mutum miliyan ya sha faruwa kaga girgizan ƙasan japan da aka yi girgizan ƙasan wuri kaza shi samu afirka allah sai yake kiyaye mu ba mu da girgizan ƙasa ba mu da ambaliyar ruwa irin wancan sai dai mu ta girgiza kawai an gane ko masu girgiza mu sun ishe mu ba sai kasan ta girgiza ba masu kasan na ke girgiza mu sai Allah ya ce me
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hatta idza futihad ya ajuju wa ma'ajuju har zuwa lokacin da za a buɗe ya ajuju wa ma'ajuji wahum min kulli hadabin zaka gansu ta kowane irin tudu shine hadab yansiluna suna gangarowa suna tafiya da sauri ya wa ma'ajuj Allah ya ba su wani irin sauri yanda ka san iska duk inda suka tinkara yanzu na za su kai wurin da sun tinkari kano suna tashi daga nan sai da gansu a kano kawai shi ne min kulli hadabin yan siluna ina daga cikin manyan-manyan alamu na tashin duniya shi ne fitan ya ajujo majuj su za ba su zo ne bayan dujjal ya zo shi Allah ya ce wa hum min kulli hadabin yansiluna kaga ya ce hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj har zuwa lokacin da za a bude ya'juj wa ma'juj ya'juj wa ma'juj mun karanta su shekara uku da ya wuce cikin suratul kahf me neman cikakken bayani mai tafsirin suratul kahf muna da shimala usman ko amma ba wajen usman ba a wannan tafsirin mun yi magana game da ya'juj wa ma'juj saboda akwai maganganu da yawa da ake musamman a wannan zamanin sai a ce a yajuju ma juju mutanen china ne wannan maganan ba gaskiya ba ne ba an gane ko yau ko kuma a ce dujjal amerika da ingila ne wani ma ce maka settler shine dujjal duka wannan tatsuniya ne kowanne annabi ya yi bayani ya ba da labarin zuwan shi da yadda zai zo da abin da zai faru da kuma yadda abin zai kare kuma yace yana cikin manyan alamun tashin duniya ya juju ma juju waɗansu mutane ne ba aljanu ba ne ba mutane ne irinmu suna cikin zuriyan annabi adam alaihi salatu wassalam kuma ta sun fito ne daga gidan annabi yunus ibn kasir yake cewa suna da ma dangi a yanzu haka a cikin duniyan nan suna da yan uwa abin da ya faru a lokacin da shi ainihin a zulkarnain da ya zo zai toshe ta inda suke shigowa mutane da allah ba shi ikon toshewan to akwai waɗanda bai toshe da su ba 'yan kaɗan to suna nan Allah kiyaye to suna da yawa sun fi mu yawa sun ninninka mu yawa fa daga nan za ka gane ikon Allah kasan har yawa a duniya duk ci gaban da aka yi da technology da dukkanin abubuwan bincike an kasa gano inda katangan zulkarnin da take wallahi mala san Allah abun tsoro ne sun yi bincike sun ce ai sun je ko ina a duniya aka ce karya kuke akwai inda har yau Allah bai nuna muku ba tunda akwai garurukan da ba a yi discovery su ba ma sai 'yan kwanakin nan a cikin ƙasar norway akwai garin da shekaru kaɗan aka gano da akwai shi a duniya akwai laklan gaba ɗaya sun ɗauka su kaɗai ne a duniya ma babu kowa yesu ina fata an gane to daga nan za ka gane har yanzu a duniya akwai inda baturi bai je ba duk yawon da yi to malamai suka ce zulkar ne allah ba da labarin shi a ƙur'ani alimul gaibi wa shahada shi ke ba da labari ilahun la ilaha siwaka gairi tafarrada bil jamali wa bil kamali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an yi katanga an kulle su kuma kullu suna attempting su bude wannan katanga idan saura kaɗan sai dare ya musu ta ce a dawo gobe a ƙarisa in sun dawo gobe su koma samu ya koma yadda yake haka za su yi ta yi har sai ran da Allah ya ga dama sai shugabansu ya ce insha Allah gobe za mu ƙarisa da sun dawo su gan shi saura ɗan kaɗan kawai su ƙarisa sai fitowa to idan suka fita duniya bala'i ne lokaci bala'i ne hadisai daban-daban sun zo game da maganar ya jujo ma juj ɗaya daga cikin su hadisin nawas bin sam'an allah ƙara masa yadda a cikin sahihu muslim hadisi ne mai tsayi annabi ya ba da labarin dujjal yau sahabbai hudu ba gaba ɗaya suka shiga cikin tashi hankali da damuwa da annabi ya haɗu da sahabbai sai ga kowa irin kamar marar lafiya yace me ke damun ku ne kan suka ce ai labarin dujjalla ka bayar kowa ya shiga tashi hankali har muna tsammanin ko suna nan wajen madina ne yana dab da shigowa annabi ya ce ba dujjalla ke ji muku tsoro ba idan dujjal da zai fito yau ina nan ai bai isa ba ku kwantar da hankalinku ina ana maganar dujjal ga manzon Allah na nan alaihi salatu wassalam yace kar ku damu da wannan yace abinda nake tsoro shine idan ya fito bana nan ya ce kowane mutum hajiji nafsihi shi zai kare kanshi idan ina nan ni zan kare ku ku sahabbaina amma in ya fito bana nan kowa shi zai kare kanshi wannan shine abin da yake damun manzon Allah alaihi salatu wassalam sai annabi ya ce idan ya fito maganinsa shine ka karanta aya goma farko na sautul kafi kana karantawa ka gama da shaidani aya goma farko na sautul kahf ka daure ka haddace su in baka haddace baka sa qur'ani a aljihu kana jin ya fito ka bude an gane ko to annabi ya ce yana daga cikin maganin dujjal in ma suratul kafi gaba ɗaya ka haddace ko kuma aya goma farko ko aya goma ƙarshe duk wanda ka ɗauka ya yi annabi ya faɗi yadda siffan dujjal yake ce ce ido da yake da shi a'awa idan ya fito yana daga cikin bala'in da dujjal yake da shi zai zo samu ƙasa matacciya ya ce ki fitar da albarkatun ƙasa kaga zinari na fitowa ƙasa matacciya ya ce fitar da albarkatun ƙasa kaga zinare kawai na taɓullowa ko kuma ya ga ƙasan da ya bushe ya ce ciyawa ki fito a take ya koma koli shar duk Allah ya bashi wannan abin fitinatan don ya zamo jarrabawa ga mutane zai ga wani matashin saurayi annabi ya bada labari zai sara shi ya raba shi gida biyu yadda za ka sara rake ko lemo ka raba shi biyu haka zai wannan saurayi idan ya raba shi biyu ya dare kaga an gama da shi ai sai ce kuma haɗe ta so ka taho annabi ce zai haɗe ya taho kuma yana murmushi ya ce mutane shi ne allah sai a dinga bauta mishi kuma duk lokacin da ya zo wuri ya ce ku yi imani da shi kuka ce ba za ku yi ba idan ya tafi duk abin da kake da shi sai ya ƙare duk abin da ka mallaka babu shi ka talauce kenan idan gona kake da shi ta ƙone ta lalace ta bushe rijiyan ku ya kafe komai haka za a shiga bala'i a duniya babu masu shanawa sai wanda suka bi shi ke sa annabi ce duk lokacin da kai sallah ka nemi tsare da sharrin dajjal wa min masihid dajjal yanda ya zo a cikin hadisi to ana cikin wannan yanayin ya rikita duniya tsawon kwana arba'in kawai zai sai ya je ko'ina a duniya har fantami sai ya zo in ji annabi alaihi salatu wassalam zai je ko'ina zai shigo najeriya da afirka da europe da middle east da asia da ko'ina da south america da ba inda ba zai shiga ba to idan ya na cikin wannan bala'in kwana arba'in ɗin sai sahabbai suka ce suka ce kwana nawa zai a duniya adadin lokacin da zai zauna annabi ce kwana arba'in ya ce yawmin ka sana kwana ɗayan farko tsayin ta kamar shekara ne annabi ce kwanan shi na biyu kamar wata ɗaya kwanan shi na uku kamar sati sauran kwanakin kamar sauran kwanaki ina fata kun gane lissafin to kaka kwana ɗayan farko sai ya kwana 365 a girgoriyar kalanda kenan kwana na biyu kaddara ya kwana 30 kwana na uku kwana bakwai sannan sai kara kwana talatin da bakwai tun da ya ci kwana uku already sahabbai suka ce to ya za mu yi sallah an ce kwana ɗaya kamar shekara ne annabi ce ku dinga kaddarawa kawai rana za ta yi tsayi ne ta yi wata shida kafin ta faɗi dare zai tsayi wata shida kafin gari ya waye annabi ce ku ta kaddara sallah kawai kun san dama tsakanin asuba da azahar awa kaza ne da awan sun cika kawai ku yi sallah azahar haka za ku yi ta yi za a yi sallar magariba da isha da asuba duka a cikin rana sai an yi wata shida haka rana ba ta faɗi ba a ƙara wata shida rana ba ta fito ba shine kwana ɗayansa kenan a ƙara kwana na biyu kuma tsawon kwana talatin annabi ce idan yi wannan abun ana cikin bala'i a duniya ran da ya cika kwana arba'in cif allah sai ya turo annabi isa ga hadisin a gabana ina karanto muku shi da hausa ne su da babu lokaci annabi ce Allah zai turo annabi isa za a ga saukan shi a girgije yana saukowa ya ce za a ga yana kyalli yadda ka san golf ya ce haka girgije zai sauko da shi har inda zai sauka a siriya sai da annabi ya faɗa sunan wurin annabi ya ba da labari mala nabiyun bigayar wahayi la ya tasarrafu an ba ilgaibi din kenan annabi ce idan ya sauko babu wani wanda ya ce masa shi dan Allah ne face sai ya mutu duk wanda ya ce masa shi dan Allah ne mutuwa zai ya ce da kaji numfashinsa kawai kwananka ya ƙare sannan annabi ya ce kuma numfashinsa na tafiya ne iya inda kallon shi ya ƙare da ya kalli wuri duk wani kafiri mutuwa zai ina fata an gane yasa inda tarom na nan duk mutuwa za su la'anatullahi alaihi duk wani makiyin Allah sai ya mutu annabi isa zai haɗu da dujjal annabi ya faɗi wurin da za su haɗu ya kashe shi idan ya kashe shi zai je samu waɗannan mutanen da suke cikin azaba wanda suka ƙin imani da shi sun talauce ba abinci ba ruwan sha annabi sai ya dinga shafa su yana ba su haƙuri ya ce ku yan aljanna ne ya ba su labarin tanadin da allah musu a gidan aljanna ya ce kun wahala amma kun tsallake waɗanda suka bi shi duk suna jahannama annabi ya ce idan an gama wannan ana cikin zaman lafiya kuma a lokacin za a shiga rayuwa mai daɗi allah sai turo ya jujo majuju shi ne hatta idan futi hadi ya ajujo majuju a lokacin allah zai ba su izinin buɗe wannan kofan da aka toshe ya su fito ta inda za su fara fita sai da annabi ya ba da labari to hum min kulli hadabin yansiluna inda za a fara ganin su sai da annabi ya faɗi sunan wurin daga nan za su fantsama wa duniya annabi ya ce za su taho su biyo ta wuri kaza hatta wani kogi da za su ratsa wanda kogin na karkashin ikon isra'ila a yanzu annabi ce ta ciki za su fara bi su wuce idan sahun gaba suka fara shiga kogin idan na baya suka zo sai ce nan fa kamar da an taɓa yin kogi a wurin nan sun shanye ruwan gaba ɗaya har ƙasan ta bushe duk kogin da suka shiga kwanan shi ya ƙare haka annabi ba da wannan labarin cikin hadisin imamu muslim da bukhari da ruwayan ahmad da littattafan sunna da yawa wahayi allah ke mishe na ba da labari annabi na faɗan sunan wuraren da bai taɓa zuwa ba kai ka san wahayi ne bai taɓa zuwa wurin ba annabi ya ce ana cikin wannan halin annabi sai zai ce kowa ya gudu a haukan tsaunuka a buya allah zai ce da shi ba wanda zai faɗa da su sun fi ƙarfin kowa saboda yawansu mutum ɗaya su sun kai mutum ɗari idan duniya akwai mutum biliyan to su biliyan ɗari ne idan duniya biliyan takwas ne kamar da united nation ke faɗa to su biliyan ɗari takwas ne ya za ka yi faɗa da su masu shanya kogi kai ko ruwan dam ba za ka yi shanyawa ba ina fata an gane to a daidai wannan lokacin annabi ya ce mummune za su shiga cikin bala'i hatta annabi isan buya zai yi ce su koma ga Allah suna ta addu'a ya Allah ka ɗauke mana wannan bala'i Allah ka ɗauke mana wannan bala'i annabi ya ce abin da zai faru shine duk yawansu wannan billions ɗin a cikin sakan za su mutu gaba ɗaya abin da ba taɓa yi ba gaba ɗaya duk duniya za su mutu da wanda yake china da wanda yake afirka da wanda yake asia da wanda yake europe da wanda yake australia da wanda yake south america da north america gaba ɗaya a take za su mutu gaba ɗaya annabi ta Allah zai turo musu wata tsutsa ita za ta kashe su kaga Allah in ya tashi kama mutum tsutsa zai turo ya kashe shi kamar da aka namuruzu da ya shi Allah ne Allah sai turo masa sauro sauro ya aika shi lahira sauro shiga hancin shi kawai ba ka ce kai Allah bane ba to ga sauro daga cikin halittun Allah shi zai rigima da kai ba zaki ko damusa ko giwa ba sauro Allah ya tura mishi to Allah idan ya turo wannan tsutsan annabi ce za ta kama su a wuya sai ta kai su lahira kuma Allah ya ce za su mutu ne farsa a take nafsun wahida mutum ɗaya ne zai fara ganin sun mutu sai ya ga annabi isa Allah ya karbi addu'a mu sai ya ce kowa ya fito bala'in shine babu inda za ka taka fa duk gawa ne ko ina a duniya duniyan ta cika da gawa babu inda za ka taka yatsunka ka saka face gawon dujjal ne ya jujo ma juju ne a wurin to annabi alaihi salatu wassalam yace sai annabi isa da mummune su koma kuma suna addu'a sannan sun mutu kuma sun fara wari ce Allah ka kawo mana dauki annabi ya ce Allah zai turo din su tsuntsaye kowanne girman shi kamar wuyan raƙumi haka annabi ya ce yace kowanne tsuntsu ɗaya kamar wuyan raƙumi za su kowanne ɗaya zai ɗauki gawon guda ɗaya ne adadin yawan su na adadin tsuntsun da Allah zai turo tsuntsaye su cika duniya kawai kowa kaga daukewa mu a lokaci da za a dauke su kenan annabi ce za su kai su wurin da Allah ya ga dama ba ma san ina za su kai su ba malam ka san Allah abun tsoro ne duniyar Allah na da yawa duk wannan gawawwakin a cikin sakas kuma Allah zai batar da su tsuntsayen su dauke su ba za a san kuma ina su kai da su ba annabi ce za su kai su haithu ma sha Allah inda Allah ya ga dama shi ya bar kansa ne ni ma bai bani labari ba alaihi salatu wassalam Allah mun tuba annabi alaihi salatu wassalam ya ce idan aka ɗauke su ya zama duniyan babu komai Allah sai turo ruwan sama ta wanke duniya annabi ya ce ƙasa zai koma ya ce ka zalƙa yadda ka san madubi ko'ina ya tas a wannan lokacin Allah zai umarci ƙasa ta fidda albarkatunta a lokacin albarkatun ƙasa kuma sai su fantsamu duk wani ciyawan da ya mutu sai ya tashi duk wani wurin da yake da albarkatun ƙasa sai su dinga fitowa kawai a daidai wannan lokacin annabi ya ce dabbobi za ka ga sun irin girman da ba su taɓa yi ba kaga hantsin sa ko na raƙumi ko na tinkiya ya yi wani irin cika har na abin tsoro abincin da mutum ɗaya zai ci a yanzu a lokacin sai mutum ɗari su ci su ƙoshi saboda komai allah sa mishi albarka saboda sha abu albarka ake nema ba yawa ba idan kana so na taɓa faɗa karatun hadisi in kana so ka gane bambancin yawa da albarka ka kalli shanu da alade shanu ɗaɗe ke aihuwa ko cikin shekara biyu alade kuma duk shekara zai fi dewa ashirin ina fata an gane sannan ba a cin shi sai wasu yan tsiraron mutane shanu kuma kullum miliyoyi ake yankawa a duniya amma har yau ba su kare ba alade kuma baka maganin shi kuma ashirin yake aihuwa Allah ya cire albarka ke to annabi ke ta Allah zai zuba albarka a komai a wannan lokaci daga cikin albarkan da Allah zai zuba alaihi salatu wassalam yake bada labari yace a lokacin zaka zo kana neman wa zai karbi sadaka ba kowa ba yaso ba kowa ya wadata ba wanda ke bukatun taimakon kowa a lokacin ba abuja ba kawai ko ina birni ne ina fata an gane Allah ya wadata kowa ga wadata ga imani a lokacin duk duniya masu imani ne babu fajiri ko mutum daya ba abin da ake kawai sai hailala da istighfari da salatin annabi da karatun qur'ani kowa ya yi imani kuma yana shani ya koshi ga imani ga wadata to a daidai wannan lokacin kuma Allah zai ɗauki ran duk masu imani annabi ya ce kiyama ba za ta tashi ba sai akan shirarul halki mutanen banza to annabi da ba da wannan labarin shi na ƙur'ani a nan sai Allah ya ce bayan an gama wannan abun sai ya ce waƙatara bal wa'adul haƙu alƙawari na gaskiya to lokacin shi yayi kiyama za ta tashi kenan shi yasa Allah sai haɗa su aure ɗaya kaga aya ne guda biyu sai annabi ya ba da labarin abun da ke tsakaninsu hatta idza futiha da ajuju wa majuj wa hum min kulli hadabin yansiluna yace wa qatara bal wa'dul haqq yanzu kan kiyama ta yi ya za a tashi kiyama me zai faru ya za a busa kaho sai Allah kai mu gobe Malam Usman ya ce lokaci ya tun dazu nan babu lokaci Malam Usman lokaci ya yi go subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta allahumma amin wace ce kash